الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وعليكم الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله dawo yau jima za mu ci gaba da karatunmu da muka samu gabatar da lissaci da fike wacce da takin alari yau muna goma ga wata da yau sani jiran manzana samarin sallam daga makar zuwa madina shekara dubu ɗaya da dubu biyu a gando wanda ya yi da a ainihin kudu ga watan sha ɗaya miladiyar shekara dubu biyu da ashirin da biyu zamu ci gaba karatu insha Allah da muke gabatarwa wannan masallaci da ke gida da gida da gida biyu a bakin kasuwa cikin jihar Gombe muna roƙon Allah subhanahu wataala ya mana jagora alhamdulillah wancan sati ainihin mun karanta abin da ya shafi musahabai na sallah mun shiga abubuwan da ba a so makruhat sai wani lokaci yayi za mu tashi a kan makobar sala bismillahir rahmanir rahim malai yace wa yukrahu al-i'tifatu fi sala ba so mutum yana sallah ya juya juyawa a cikin sallah makruhi makruhi shine abin da ba a so mutum yayi in yayi za a harare shi amma sallar sa ta bace ba sannan yace wa tamidul aynaini sannan ba so rinsa idaniya mutum ya rinsa idan sai yana cikin sallah ya rufe idanke su ba a su da aka mutum yana sallah bar idanunsa a buɗe kare rufe su ta ce walbas malatu aka na yi bismillah wata hauzu da yin ta'awuzi ya ce amma fil farida ta cikin sallan farilla ba a yi bismillah ba yin hauzu billahi duk da an samu sabanin malamai a da kuma hadisai da suka zama bambanta kamar ainihin hadisan abu hurera wanda yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idza qara'tum al-fatihata faqra'u bismillahir rahmanir rahim aina ida ayati idan za ku karanta ainihin fatiha ku karanta bismillahir rahmanir rahim domin bismillahir rahmanir rahim din nan ne daga cikin ayoyin fatiha a akwai hadisin kuma da zai zo ga cewa ainihin ba a karanta ba walayi ya yi an samu sabanin malamai a mazaba imamu malik karanta bismillah da uzbillahi da bismillah cikin sallah a fatiha a ainihin makaruhi ne ba a so amma in ka yi sallanka ya yi wasu mazabobi kuma dole ne maka karanta domin aya ne bismillah daga cikin ayoyin fatiha walayi ya yi a mazaba imamu malik makaruhi ne a sallan farilla ba a karanta ya ce amma wai juza ne fin nafila in sallar da nafila ne shi za ka yi karanta ainihin a bismillah da bismillah duka ya halatta a mazaban imamu mali ya ce walukuku ala ainihin rijinin wahi da ce tsayuwa kan kafa daya shi ma makaruni ne ba a so mutum ya gaji ya tsaya a cikin sallah ya gaji da tsayuwa sai na daga masu gaban mai langa ba a so da haka makaruni ne sai ce illa ya dular kiyam sai dai in tsayuwan ya yi tsawo sosai kafan ya yi tsani to zai iya ainihin dadewa sai ya sauke wakti ranar rijilai haka nan ba su mutum ya haɗa kafafuwansa ainihin yana cikin sallah mata suna ake so su yi sallah ainihin musawiya a dunkule a dane su yi sallah gaba daya amma maza ana so su guguda namiji ya yi ainihin buɗe kafafuwansa ya zo su tada ma hannayensa ya zamto ya ba da iska a tsakanin hannayensa kar ya ɗane su kawo su zuwa wurin kirjinsa sannan ya ce wa jali dirhamin au ghairi kifani haka nan sanya dirhami ko wani abu da ba dirhami bai sanya shi a cikin bakinsa shi ma ba a so kamar ya sa ainihin kwallon wani abu a cikin bakinsa shi ma makaruhi ne ba a so amma ya zamto abun zai iya haɗe shi kamar minti da ya sa zakin yana ɗan haɗewa to rankan ya ɓata masa sallah kamar ya zamto mai shan abu amma in kawai abu ne wanda ba a wanda ake da kamar gululu ya sa shi a bakin sa ta wannan makaruhi ne ba a so inda yana cikin sallah wa kazalika kullama wa kazalika kullu ma yushawish fi jayyi duk abin da zai dauke masa hankali a cikin aljihunsa abu yana kara ko da mutum laye ne inda zai shi jada su yi kara ya taso suna kara su doke hankali to wannan shi ma ba a so ainihin a yi a sa su a cikin sallah imana mutum ya sa su a cikin aljihunsa inda yi sallah saboda karan zai dauke masa hankali sai sa aka ce ma ainihin an zo sallah din a kashe waya aka ji ladan yana faɗa yana cewa a kashe waya ko kuma sa a sa yana saboda in har ainihin an kira mutum ana cikin sallah ringin da wayansa zai yi karar da za ta yi zai iya ɗauke wani hankali ko kuma yin sa mutum ya fita daga cikin kushuri ko ya firgitar da mutum da aka gano kyalakinsa kenan sai sa yin an zo sai a sa waya ainihin asylum sannan ce a aukun mihi ko kuma cikin aljihunsa hannun riga kai ko a hannun rigansa ya sa wani abin da zai ɗauke masa hankali din awala zahiri ko kuma ainihin a bayansa sai ce wata kiru fi umuri duniya haka nan yin tunani a cikin al'amuran duniya shi ma ba a so ba a so mutum ya zo sallah ya ainihin ya ringa yawaita tunani a cikin abin da ya shafi al'amuran duniya ana so duniyar kanta ma ya wafintar da ita domin ya zo ainihin gaban wanda ya halicci duniya da lahira shine Allah subhanahu wataala da haka ya shigaltar da ainihin ransa da kusantan Allah subhanahu wataala yace kullu ma ainihin ya shagaluhu anil khushu'i fi salat duk abin da zai shagaltar da shi gabarin khushu'i ba zai samu khushu'i a cikin sallah ba to wannan abun makruhi ne ya kawo sa kusa da shi inda ya san abin yana kusa da shi zai dauke masa hankali yana sallah to ainihin wannan abun ya zanto ya kawar da shi wannan shine abubuwa ta kake wanda ba a so ainihin wanda ya zo yin sallah ya aikata su sannan mala ya ce fasulun fasali zai kantar da mu ya ce lissalati nurun azim sallan nan da ake ta magana a kanta mala ya ce ainihin tana da haske mai girma haske mai girman gaske wanda ainihin tushriku bihi ainihin kulubul musalli wanda zukatan masu sallah ainihin suke haskaka da wannan haske sallata da haske mai girma wanda zukatan dukkan wani mai yin sallah yake haskaka zuciyarsa zai haske a ainihin da wannan haske na sallah din ya ce wala yana luhuriyar kwashiyon amma ba ne samun wannan haske na sallah din sai wanda suke yin sallah cikin kushu'i a cikin nutsuwa suna masu ɗanɗan da kai ga Allah su hannu wata'ala kan mutum ya zai yi sallah ba kushu'i a ciki ba hudori a ya ce fai za a taita yi lassala in ka zo za ka yi sallah ya ce mafarin kalbaka da duniya wa mafiya ka karkade zuciyarka daga duniya da abin da yake cikin duniya ka hotintar da duniya da abin da yake cikin ta daga zuciyarka da zamto zuciyarka babu duniya a ciki kuma ikon allah kaga masallaci da kake sallama ba a cikin duniya yake ka ake yana ta masallaci da kake sallama ka karar da shi me za ka yi ya ce wa shtagil bi muraqabati maulaka allazi tusalli liwaji ya ce ka shagalta da ainihin a kusanta ubangijinka ka halarto da jalalansa wanda kake yin sallah domin zakinsa in ka zo sallah haka ake so ka yi ka cire duniya da abin da yake cikin duniya da duk abin da zai shagaltar da kai ka shagalta da ainihin halarto da ubangiji a cikin ranka daga kana gaban Allah ne subhanahu wata'ala yace wa taqit ka kudurta a ranka annas salata khushu'un cewa ita sallah fa khushu'i ne wa tawadhu'un da kankan da kai lillahi azza wa jalla ga Allah ne girman daukaka ka kudurta cewa sallah khushu'i ne kuma kankan da kai ga Allah subhanahu wata'ala bil qiyami da tsayuwa da kake in ka zo kana tsaye kenan halin da kake sallah a wa ruku da kuma ruku'i yayin da kai ruku'i ba wa sujud da kuma sujjada duka da kudurta cewa ainihin kushi ne da kuma kankan da kai ga Allah subhanahu wataala kake zaka zo ka tsaya kai karatu bayan kai karatu kai karanta sura sannan kuma kai ruku in kai ruku nan za ka yi tasbih sannan ka taso haka kai sujjada da aka kudurta cewa kana gaban mai kowa mai komai shi ne Allah subhanahu wataala wanda har idan ka karanta fatiha ma da ka ce alhamdulillahi rabbil alamin bayan ka yi kabbara harama ka fara karatun fatiha sai Allah ya ce ainihin hamidani abdi bawa na ya gode ni in ka ce arrahmanir rahim sai Allah subhanahu wataala ya ce ainihin bawa na ya yabe ni asna alayya abdi bawa na ya yabe ni in ka ce maliki wa miti sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ainihin majjadani abu bawa na ya girmama ni in ka ce iyaka na abubuwan iyaka na sa'i kai kadai muke bautawa kai kadai muke neman taimakonka ya Allah subhanahu wa ta'ala sai Allah ya ce to haza bai yi wa baina wali abdi ma sa'ala ce wannan kan tsakani na da bawa na ne kuma bawa na duk abin da ya tambaya na shi ne bi na zan bashi shi sai bawa ya fara addu'a ya ce ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim walad dallin amin sai Allah ka shaida mu hanyar kamar daidaiciya a hanyar wanda ka musu ni'ima sune annabawa da siddiqai da shuhada da kuma ainihin salihai amma banda wanda ka yi kishi da su sannan kuma banda wanda suka bada sune al-yahud wan nasara yahudawa suna wanda allah suna wata laifin shi da su da tsarar kuma suna wanda suka bata da haka kaga kenan a wurin karatu ma kana ganawa ne da ubangijinka to ga kai da kake gana da ubangijinka ainihin ya kamata ka halarto da girmansa da jalalarsa karka zo ka yi ba tare da guduri ba kana yi kuma kana tunanin wani abu in wani tunanin abu ya fara kama ka ka kawar da shi ka halarto da ainihin girman ubangijinka kaga cewa a gaban zakin allah kake ba cikin ainihin ka halarto da wani abu na duniya don haka ya ce sannan kuma wa ijilalun wata azim girmamawa ne ta tsalla ainihin ka kudurta cewa girmamawa ne ta cewa Allah subhanahu wa ta'ala bi takbiri da kabbara da kake wa tasbih da kuma tasbihi da kake wa zikr da kuma zikiri da kake da haka ka kudurta cewa ainihin girmamawa ne da ainihin darajantawa ga Allah subhanahu wa ta'ala ya ce fahatis ala salatika ka kiyaye sallan kan ji malam fa inna ha azamul ibadati ita sallan nan fa ita ce mafi girman dukkan ibadu sallan nan da ake fada ita ce mafi girman dukkan ibadu mun sani ainihin kawaidin islam guda biyar akwai shahadatai tauhidi kenan sannan akwai abu na biyu da zai biyo bayan tauhidi shi ne sallan kafin ainihin aje zakka kafin aje azumi da zakka da ainihin hajji sallah ita ce ainihin rukuni na biyu a cikin rukunan musulunci kuma in bawa ya rasu ranar tashi alkiyama farko abin da na fara tambayar sa kan sallah da haka sai sama da yake kudatar da mu cewa ainihin mu kiyaye sallan mu nan ba domin sallan nan tana halartowa bawa fa cikin kabarinsa ita ce za ta rage ebe masa kewa in ya yi ta ainihin kyakkyawa yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya umarni haka ainihin za ta zo masa cikin kabarinsa kuma za ta ringa ile masa kewa in ya yi ta mummuna furfurfur haka ta zo masa cikin abin tsoro sannan kuma ainihin in ya yi ta yadda Allah ya umarce sa za ta ce ainihin Allah ya kiyaye ka a bizak Allah kama a bizak Allah ya kiyaye kamar daga kiyaye idan kuma ya tozarta ta bai za ta yi in ya tozarta ta ko kuma ainihin ya yi ta ba daidai ba za ta ce Allah subhanahu wataala ya tozarta ga ko ya wulakanta ka kamar yadda ka wulakanta ne da aka yi sa ake so ainihin mutum ya kiyaye sallah sannan kuma sallan nan ba ainihin lokacin da mutum ya ga dama zai yi ba ko kuma ta yadda ya ga dama ba a'a zai yi ta ne kamar yadda Allah subhanahu wataala ya umarni ainihin a cikin lokaci sannan kuma a cikin jami'i inda hali sannan kuma ainihin ya yi ta da kushuri da kankan da kai kamar da aka umarce sa bayan ya cika sharuɗanta da aka yi samun da ke kwaɗaitar da muke cewa fahafiz ala salatika ka kiyaye sallanka wannan kenan a cikin bayani yana faɗa mana cewa ita sallah sababi ne wacce take sa ainihin a zukatan bayi su haskaka da haske na sanin Allah subhanahu wataala sannan tana yayi ainihin haƙa'iƙ abubuwan da suke na haƙiƙa wanda ainihin zai wofintar da zuciya daga duniya da abin da yake cikin duniya sai ga kawai ga kanan kana tsaye amma kuma halaranka ba a nan take ba kana cikin halara na ubangiji ba ka halarto da abin da ya shafi a abinci ko ainihin abin da ya shafi kasuwanci ko mu'amala ko wani wannan duka kawo fintar da shi kana halarto da ainihin girma na ubangiji ainihin a cikin zuciyarka da jikinka gabaki daya duk abin da ba Allah ba kawo fitar da shi sai sa ya ce hadisi ya zo daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan bawa ya tashi zai yi sallan farilla ya fiskanto da zuciyarsa da jinsa da ganinsa ga Allah subhanahu wataala ya juyar da ainihin wansa rafa'an salati wa kan kharaja min zunubihi ka yau waladatu ummu yace inda har yazo zai yi sallah ta farilla ya fiskantar da zuciyarsa da jinsa da ganinsa gaba ɗaya zanto ya tattara su ga Allah subhanahu wata'ala limana ya cire duk abin da ba Allah ba tun da ainihin gani ido da ake gani da shi shi ma zai iya ganin wani abu sannan kunnensa zai iya sauraron wani abu yana cikin sallah ne zuciyarsa za ta iya wasuwasi ko ta tuna wani abu misali to sai zanto duka kunnensa ya halarto da shiga Allah subhanahu wataala zuciyansa ya halarto da shiga Allah subhanahu wataala ganinsa ma Allah ne subhanahu wataala imana yana kallon girman Allah da idan zuciyansa to yace to zai juya bayan ya idar da sallah in ya idar da sallah zai juya ainihin zunubansa sun fita babu zunubi ko daya kamar ranar da mahaifiyarsa ta yi shi kaga wannan ita ce sallah ta kushuri kenan ya zamto ya yi wannan abin da aka faɗa ya cire duniya da duk abin da ba duniya ba zuciyarsa zai zamto daga ya idar ya yi sallama to shi kenan ba shi da zunubi ko kwalli ɗaya kamar ranar da mahaifiyarsa ta haife shi ya ce ta wannan sallah ita ce sallah ta masu kushi sannan manzala sallallahu alaihi sallam a ainihin ya ƙara faɗa yake cewa man sallah raka'atai ne walam yuhaddis nafsahu bi shay'in min ad-dunya gufira lahu ma taqaddama min dhanbi duk wanda ainihin ya yi sallah raka a biyu ainihin sannan kuma bai zanta wa ransa wani abu na duniya ba ransa bai faɗi wani abu bai halarto da wani zance ko wani wasu wasu na abu da ya shafi duniya ba ya ce ainihin za a gafarta masa abin da ya gabata gabaki ɗaya na zunubinsa mutum ya zunto ya irin wannan sallah ɗin ya cire komai daga cikin ainihin zuciyarsa na duniya sannan abu hurairu allah ya kara masa yarda yana fada a cikin shani na tsarki ainihin sallah gabawa tsarki na zahiri da baƙi ne kuma hasken sallah ɗin gabawa ya ce na ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa shin da ce akwai ainihin ƙorama a ƙofar ɗaya daga cikinku yana wanka daga wannan ƙorama ɗin kowace rana sau biyar mutum a ce a ƙofar gidansa akwai ƙorama ya ringa shiga ya ringa yin wanka sau biyar a rana ya ce ma ta kulu na aliyar kamin darani mai za ku faɗa shin akwai wani dauɗa da zai rage a gare shi inda ya zai wanka sau biyar a rana misalin ake koron a kofar gidansa a wallayar kamin darani shai'un sai suka ce ba wani abu da zai rage na dauɗa a cikinsa na da ci ƙala zalika matsalar salawatul hamsi a yammu ɓahu biyar khataya ya ce haka misalin salloli guda biyar allah subhanahu wa ta'ala yana shafe kurakurai da ainihin yin wannan salloli din zo ka yi sallan asuba ka yi sallan azhar ka yi sallan la'asar ka yi sallan magriba ka yi sallan isha yana daidai misali kama ce ka yi wanka so biyar a wannan yini saboda akwai ƙwararwa a ƙofar gidanka da haka in ka yi wannan salloli din ka yi shi cikin kushu'i da wannan zai zamto kamar ainihin baka da zunubi Allah subhanahu wa ta'ala zai gafarta maka dukkan zunubanka domin shi mai sallah an umarce sa ya kudurta cewa a sallansa da yake yi tsayuwa da ruku'i da sujjada ya kudurta cewa ku shu'i ne da kuma kankan da kai da kuma nutsuwa ainihin ga Allah subhanahu wata'ala wanda zai zamto a cikinsu akwai kabbara akwai tasbihi akwai gode wa Allah hakan zai zamto girmamawa ne ga Allah subhanahu wata'ala sannan kuma har yanzu an rawaito daga ibn abbas allah ya kara masu yarda ya ce wanzu allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ya ce yayin da allah subhanahu wataala ya halitti aljanna aljannan zama sannan ya halicci ainihin abun da ido bai taba gani ba a cikin wannan aljanna ne yanzu a cikin aljanna ainihin akwai abun da ido bai taba gani ba duk abun da aka gani a duniya na kayan marmari da na more rayuwa to akwai abun da ba ka taba ganin sa ba har sai ka shiga aljanna muna roƙon Allah subhanahu wataala ya samu aljanna sannan yace ainihin wala uzunun sami'at akwai abun da yake cikin aljanna wanda ainihin kunne bai taba jinsa ba na'am akwai abun da ainihin kunne bai taba jinsa ba amma kuma yana cikin aljanna sannan kuma yace har yanzu wala khadar ala qalbi basharin akwai abun da yake cikin aljanna wanda bai taba darsuwa akan zuciyan bawa ba qala laha sai yace mata takallimi ki magana fa qalat sai ta ce ainihin ad aflaha almu'minuna allazina hum fi salatihim khashi'un tace hakika mu'minai wanda suke kushuyi a cikin sallan su hakika sun rabauta mu'minai suke kushuyi a cikin sallan sun rabauta aljanna ta fada su uku to kaga kenan sallaye mutum yana yin kushuyi za a gafarta masa zunubansa sannan kuma albishir da aljanna take masa cewa ainihin ya rabauta ya rabauta domin zai shiga cikin aljanna zai samu abin da ido bai taba gani ba dukkan wani nau'i na jin daɗi da duk abin da mutum yake gani na more rayuwa to wannan kamar mafarki ne kamar misali kofi ne misali kamar ce ainihin inuwa ne na wancan ainihin na hakika ɗin wannan majazi ne na duniya duk abin da aka gani ainihin na more rayuwa cikin duniya majazi ne kamar ainihin rana ne ta ainihin fito ga ta haska wuri hakikanin wurin da ta haska ɗin misali a ce shi ne ainihin na aljanna to inuwa kuma da yake bayan wurin da ta haska inda ba ta haska ba inuwan shi ne majazi shi ne abubuwan da muke gani a duniya din nan duk abin da za ka gani na more rayuwa da jin daɗi to zai zamto kamar photocopy ne ba asali ba ne domin gida ne na karewa sai sa ake son mutum a duniya kar ya miƙe kafa ya shagalta gabarin ibada ya zamto kamar bako kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa yace kun fi duniya ka annaka gharib ka zamto kaman bako a cikin duniya kullum ya zamto kai dai ga kanan ne kana yin aiki na alkhairi kana nema amma kuma baka mike kafa cewa mu ne kaza mu ne kaza kamar yadda Allah yake cewa khalaqal insana min nutfatin fa idha khasimun mubin mu halicci mutun daga igon mani amma gashi ne wai yazo yana kusuma mu aka mawa kaza mu aka mawa kaza kaza kaza kai mike kafa yake ce duniyar naka ba da woma za kai ba wanda mutum a cikin sa akwai jaka biyu na bawali da na bayan gari wani alfahari zai yi wani jiji da kai zai da haka ya sa hanya ce in ka sa katon katifa ka kwanta za zuwa tattaka ka da haka ka dan samu dan wuri dan kadan dan gefe ainihin ka dan zauna sai kaman rana ne ta fito kafin ta faɗi ga an ce ka tafi bi ma'ana duniyan ka kai da alƙiyaman ka ta tashi kenan da haka duniya ainihin a kaskantacciya ce sannan kuma lokaci ne dan kadan duk da cewa kuma a duniyan ake neman lahira da haka sai mu dage sai sa malai yake cewa fadis ala salatika ka kiyaye sallanka wannan kenan sannan yake cewa haka na an fitar da girman Allah subhanahu wataala min kulli bani isra'ila daga zukatan banu isra'ila hatta shaidat abdanuhum wa ghabat qulubuhum a ainihin jikunansu suka shaida sannan zukatan suka fake fala yaqbalu Allahu salata mar'in la yashhadu fiha qalbuhu kama yashhadu badanuhu Allah subhanahu wataala baya karban sallan mutum a wanda zuciyansa bai yi shuhuri a cikin ainihin sallah din ba kamar yadda jikinsa ainihin yake a bayyane wala yuktabu lahu ushruha idza kana qalbuhu sahiyan lahiyan iya ulumuddin yace sanan ko ba za rubuta masa ushurin sallah ba bi ma'ana ɗaya bisa goman sallah ba za rubuta masa ba in har ya zamto zuciyansa ta rafkana tana ainihin shagaltacciya ta shagalta gabarin Allah subhanahu wataala sai sa wani hadisi yake ce mana ainihin a mai sallah idan ya juya yana cikin sallah sai ya juya Allah subhanahu wataala zai yi magana zai ce masa shin yana juyawa zuwa ga wani abu ne wanda yake alkhairi bi mana akwai abun da yake alkhairi fiye da Allah subhanahu wataala kana sallah me yasa zaka juya sai sa ba son juyawa ainihin a cikin sallah in ya ƙara juyawa Allah subhanahu wataala zai ƙara gaya masa a cewa me yasa ya juya in ya ƙara juyawa haka so uku in yayi na uku to Allah subhanahu wataala zai rabu da shi tunda da yare ni bai daddara ba bi mana ya zanto mai rafkananne mai wasa kenan da haka mutu yana sallah na so ya nutsu ya fiskanci ainihin Allah subhanahu wataala sai sa ainihin a cikin makamatu din guda uku din nan al-islam al-iman al-ihsan shi matsayi na uku na isa din nan da aka tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam malaika jibril tambaye sa yace mal isan mene ainihin isan sai yake cewa ka bauta wa Allah kaman kana ganin sa an tabudallaha ka annaka tarahu ka bauta Allah kaman kana ganin sa ka bauta Allah kaman kana ganin sa yace fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka in baka ganin Allah to shi yana kallon ka shine ainihin Allah ya kara shi lafiya zaka yana bada misali ya ce kamar mutum ne misali ya je gidan sarki in ya je gidan sarki zai gaisa da ranka ya daɗe amma ko makaho ne baya gani in ya shiga fada sai aini aka ce masa ga sarki nan ka yi gaisuwa da Allah ya zai ringa ji a cikin ransa za yana ranka daɗe ya san yana gaban waye ne ya san yana gaban sarki ne ko gaisuwan da zai yin zaga yana kankan da kai saboda ya sa gaban sarki yake to kaga shi baya ganin sa tunda dai baya ganin sa amma sarki a yana kallon shi ko misali da karamin misali to da kai ma in ka zo sallan ka ji cewa kana gaban Allah ne subhanahu wataala in baka ganin sa to shi yana kallon ka malamai wasu suke cewa fa in lam takun tarahu in babu kai sai daga Allah bi ma'ana in ka kare babu kai sai Allah ya bayyana sai ya bayyana maka da haka ana so ainihin mutum ya bauta Allah subhanahu wataala kamar yadda Allah ya umarni da kushu'i da khudu'i wannan kenan kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa hadisi har yanzu yake cewa sallah ginshiki ne na addini sannan yace ainihin duk wanda ya bar wannan sallah din baya yi faqad kafara hakika ya kafirce sannan har yanzu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa yace awwalu ma yuhasabu bihi al-abdu yawm al-qiyamati min amalihi salatu sallan bawa ita ce farkon abin da za mu bawa hisabi da shi ranar tashin alkiyama ya ce fa'iza salahat aflaha wa anja in ta rabauta ainihin in sallan ta yi kyau ainihin ya rabauta kuma ya tsira ya ce ainihin wa in fasadat faƙar khaba wa khasira in kuma ainihin sallan nasan ta ɓaci ba ta yi kyau ba kenan hakika ya taɓe kuma ya yi asara wani hadisi turmuzi ne rawaito shi sannan kuma ya kara cewa wala ta turki shaitan yal'abu bi qalbika karka bar shaitan ya ringa wasa da zuciyanka wa yashghaluka an salatika ya shagaltar da kai ga barin sallanka domin shi shaitan an ce an kira sallah ma guduwa yake yi ya gudu yana tafiyar da iska daga an gama kiran sallah ainihin zai dawo in an shiga sallah sai ga ya fara kokuwa da bawa a nan ne kuma zai fara sa masa waswasi akwai wani bawan Allah an ce abinsa ya taba bata bai samu ba ya je samu wani malam ya gaya masa sai ya ce ya je ya yi alwala ya yi ta filfili zai gane inda abin nasan yake ya ajiye abin ne ya rasa inda ya ce bai gani ba ya bata to da ya je ya yi alwala kuma zai fara na filfili yana farawa sai tuna inda ya ajiye abin kaga shedan ya tuna masa bi ma'ana waye shagaltar da shi ya yi tunanin duniya to sai ya tuna to ya ga wannan wani hikima ne to da haka daga mutum ya fara sallah shi dan ko za ga ya fara kawo wani abin da ya manta ma da shi kwata kwata zai ta wasa da zuciyarsa ya kawo masa can ya kawo masa can wani ko ta sa masa waswasi allanka ta kare ko kuma a najasa ya tafi jikinka ko kaza yi ta sa maka wani ko ya ji cikin sa kaman alulansa iska ya bi ta kaza sai sa nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce in me sallah ya zo yana sallah ya ji ainihin kaman iska ya fita daga jikinsa alulansa kaman ta karye yana wasu wasu ana zasa ne ke cakar yake daga sallah har sai ya ji sauti ko kuma ainihin ya ji wari in bai ji wari ko sauti ba ya ce ka zamta karya kake bi mana shaidan ɗin karya yake shi yake sa masa wasu wasu ya ci kama allonsa ta kare da aka yi sa mala nan ya ce mana karkamar shaidan ya ringa wasa da zuciyanka ya shagaltar da kai ga barin sallanka har hatta ya ɗisa kalbaka har ya shafe zuciyanka wa ya harimaka min lazzati anwari salah ya haramta maka jin daɗin hasken sallah wanda an ce ainihin zukatan mawu sallah suna haskaka da wannan haske din so da sallah ta da haske mai girma to shaidan zai ta wasa da kai ya shagaltar da zuciyanka ya haramta maka samun wannan haske din da aka yi ce to karka yadda fa alaika bi dawabil kushu ka lizimci dawwamar da ainihin kushu'i fiha a cikin wannan sallah fa inna tana anil fasha sallah tana hani ga barin mummunan aiki walmunkar alfasha kai walmunkar da ainihin abunki bi sababil kushu'i fiya saboda ainihin kushu'i da kake a cikin sallah sallah ta ana ka alfasha da dukkan abun da ba a so yace fasta'in billahi fa innahu khairu musta'an ka nemi taimakon Allah domin shine mafificin wanda ake neman taimakon sa subhanahu wataala sai sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa yake cewa ainihin mallam tanhawu salatu anil fashai wal munkari lam yazdad min Allah illa budan duk wanda ainihin sallansa bata hana sa aikata alfasha ba bata hana sa aikata abun ki ba yace to ainihin ba abun da yake karawa abun da yake karawa daga Allah subhanahu wataala face sai nisanta kullun nisanta yake da Allah subhanahu wataala yasa ake cewa inna salata tana anil fashai wal munkar sallah tana yi game da alfasha da munkar ga ba mutum yana yi ko wata wannan mace bai yi ta a ainihin yadda ainihin aka masa umarni ba ana rawaitowa hikaya cewa ko ni bawan Allah ya taba nema wata baiwar Allah da abin da ya shafi abu mara kyau lalata sai ya ramto ta ce masa ya yi kokari ya je ya yi sallah a cikin jami na kwana arba'in in ya yi sai ya dawo za ta amince masa to shi kenan ya je yana yi yana sallah har ya zamto ya mamanta da ita kwata-kwata ita da kanta ta zo ta neme sa cewa ya aka yi bai dawo ba sai ke cewa a shi ya tuba ya tuba gabarin wannan a uzubillahi Allah subhanahu wataala ya ke masa bare masa ke yiwa baya so to da aka yi kiman da ta yi shine in har mutum zai ringa tsaye da sallah cikin jami'i to dukkan wani abu da zai bijiro masa na shaidan ba zai shiga zuciyarsa ba in kuma har ga yana shiga zuciyarsa to bai yi sallan da kushu'i da hudu'i da ainihin nutsuwa da sauransu kamar da Allah ya masa umarni ba da haka muna roƙon Allah subhanahu wataala ya samu ainihin daga cikin wanda suke yin sallah cikin kushu'i sannan kuma cikin hudu'i ina fatan Allah subhanahu wataala ya mana jagora ina muka yi daidai Allah subhanahu wataala ta mu cikin lada ina muka sura Allah ya yafe mana Allah subhanahu wataala ya gafarta mana ya cika mu ya cika iyayen mu ya cika malaman mu ya saka shanan mu da alkhairi za mu tsaya nan kafin addu'a ina akwai mai tambaya yi tambaya assalamu alaikum yi talimi ko kuma aka ɗanyi faɗakarwa a kan abin da aka yi an ce akwai mai tambaya wai kamar ba yi tambaya ba ya ce to yana kallon kamar duk ba fahimta ba ne ba fahimci kwatota abin da ya karanta ba ne amma ga yi tambaya ba na an fahimta ne ana neman ƙarin bayani sai ga gaba tambaya ba kamar kwatkwata ya yi dai ta bayani ne dai amma mai bi hankali ba fahimci mai mai faɗawa Allah subhanahu wa ta'ala ya mana jagora Allah ya jikan mai jikan iyaye mai jikan malamanmu ya saka shi ranar alkhairi fatiha sadin fatiha amin amin